أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يجعلون من دونه إلا إناثا وإن يجعلون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مكروها ولأغوينهم ولأبلونهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آباء الأنعام ولآمرنهم فليبدلن خلق الله ومن يتخذ الشيطان نيا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعينهم ويمنيهم ولا يعينهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
الحمد لله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تذكر وأهل أنت أن تشكر وأهل أنت أن تطاع لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال ولك الحمد بالأهل وبالمعابات بسطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه ولا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي القلب محبته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين باهك أموى iyayenmu da suke zaune a wannan waje da albarka da abokanmu da magajiyanmu da kannanmu da ma wanda yake nesa wannan sautin yana isa zuwa gare shi duka ina isar muku da gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau muna uku ga watan safar wata na biyu a jerin watanni na musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda ya kaddara kasantuwar mu a cikin wannan wuri mai albarka markazul baraka kuma ya hada waɗannan huskoki namu masu albarka ba don komi ba sai domin sauraron alkur'ani mai girma da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ta'ala ya sa wannan haduwa ta mu ta zama haduwa ce mai cike da albarka ta zama haduwa ce wadda za ta zama sanadiyar gafarta zunubanmu muna roƙon Allah ta'ala kuma muna tawassuli da wannan haduwa ta mu Allah biya man bukatocin mu na alkhairi waɗanda suke fama da matsaloli ko rashin lafiya ko bukatoci na rayuwa Allah ka san bukatocin mu baki daya muna roƙonka da rahamarka da karamcinka Allah ta'ala ka biya man bukatocin mu duka ɗan uwa mu sani cewa babu abin da yake muhimmanci a cikin rayuwar musulmi kamar ya ba addini shi muhimmanci ya yi ƙoƙari ya karance shi ya gano shi da kyau ya ɗora bautar Allah akan haske domin saboda Allah ta'ala ya saukar da saƙon wahayi zuwa gare mu saboda yana son mu bauta mashi da wani tsari ba ya son mu bauta mashi da molan kai ba ya son mu bauta mai da jahilci ko kuma mu bauta mai yadda muka ga dama akwai tsari wanda Allah yake so mu bauta mashi akai saboda haka ya saukar da alkur'ani alƙur'anin nan Allah ba tullo shi ya yi ba sannan ba aiko wani aka yi ba ya zo ya aje ya tafiye shi tare da wannan littafin sai da Allah ya aiko ɗan aike wanda shi ne zai yi sharhi ya yi bayani bayan ya yi bayanin littafin kuma sai ya aikata a aikace ya nuna mu yadda ake son a yi kuma dukkanin wannan saƙon da aikata wai duka ya yi ya wuce saboda haka a yau duk hankalin mutum ciccika hankalin shi duk wayan mutum duk ƙwarewar mutum da gogewar shi bai isa ba ya gano daidai sai tare da taimakon wannan hasken na wahayi kamar yadda ido yana gani amma bai isa ya gani ba sai tare da taimakon haske to haka nan ne hankalin mai hankali bai isa ya gano daidai ba sai tare da taimakon wahayi in kuma kana ganin idan ka zai iya gani ko babu haske to shiga cikin duhu a taka cikin wata bukka ko wani daki mai duhu kai da kanka za ka ɗora haɗi kana ba wani gani kuma ga idan ka kana gwaggwalawa kana kai ba wani gani me yasa ba ka gani domin allah da ya halicci ido ya sanya ido baya iya gani shi kadai sai in haske ya taimaka mashi inda rana ne kaga kana gani to da taimakon hasken rana ne inda daddare ne kaga kana gani akwai taimakon haske ko na wata ko na wutar lantarki ko na wani abu ido dai shi kadai bai isa ya gani ba duk lahiya shi yanda yake lahiya lau dole sai tare da taimakon haske in akwai haske haske ya haskaka sai ido ya gani saboda dama lahiyar shi lau in kuma idan baya da lahiya to ko da ga hasken ba zai gani ba to haka nan ne shi ma hankalin ɗan adam an yi masu hankali da yawa wanda suka ce su da hankalinsu ne za su gano daidai amma sun gano daidai ƙarshe katanga suka ɗora kai makaro gim tun yana nan yana ta lalabe shi wai zai gano daidai da kanshi don haka komi sai ya auna da hankalin shi in hankali ya ce haka nan ne sai ya yarda in hankali ya ce ba haka nan ba ne sai ya aji to da hankali da ilimi wane ne gaba ilmul alimi wa aqalul aqil ikhtalafa man zallazi minhu ma qad ahraza sharafa fal aql fal ilmu qala ana ahraztu ghayatahu wal aql qala bi arrahman qad urifa fa afsaha al ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyin allah fi qur'anihi ittasafa فبان للعلم فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف wannan mai hikima yana son ya nuna mana wai da ilimi da hankali wane ne gaba sai ya ce ilimin mai ilimi da hankalin mai hankali sun yi sabani sabanin da suka yi shine ilimi da hankali sun ce wai cikin su biyu wane ne babba man zallazi minhu ma kad ahraza sharafa cikin su wane ne ya samu daraja wane ne ya mallaki daraja da matsayi sama ga wani fal ilmu qala ana ahraztu ghayatu ilmi yace ni na samu kololuwar daraja sama gare ka ya kai hankali hankali kai hankali eh ana zancen wato daraja ni ke sama sai hankali ya ce ka ilimi ka san abin da kake waɗi biyar rahmanu ka ji urifa ni fadani ne ake sanin mai rahama in ba hankali baka isa baka san Allah fa afsaha al-ilmu ifsahan sai ilimi yayi wata wani bayani wanda yake cike da fasaha yayi bayani sosai yace mashi to na ji hankali tunda kai kana da jadali baka san daraja ta ba bi ayyina Allahu fi qur'anihi tasafa dani da kai da wane ne Allah ya siffantu da shi cikin Qur'ani ka taba jin Allah ya ce shi ne hankali amma Allah ya ce shi mai ilimi ne ko bai ce shi mai ilimi bane Allah ya ce shi mai ilimi ne ko kuma yana siffanta kanshi da ilimi to a ina Allah ya taba siffanta kanshi da hankali a sai hankali yayi saranda fa bana lil aqli anna al ilma sayyidu a nan ne ya bayyana ƙiri-ƙiri ga hankali hankali ya gano a shai ilimi shugaba ne mai gida ne gare shi sai ya ɗan yi makan shi bizu sai suka yi shi ilimi ya gaba shi kuma hankali ya yamma sai suka tafiyar su don haka in ana zancen ilimi to hankali ba yake komawa sai in ilimi ya haza kafa sai hankali ya taho to in dai hankali ya yarda ilimi ne gaba sai ka ga wannan hankalin ya zauna zam kuma wannan hankalin ya ƙara natsuwa ya ƙara hankali amma in hankali ya ce shi ne gaba ilimi ne baya ina nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wani mai wanda ya amfani da hankali su rajiko wanda suka yi ta sa hankali gaba a rayuwarsu sai ƙarshe da Allah ya shirya da shi sai ce to ƙarshen dai mutumin da ke sanya hankali a gaba cikin komi shine shiga cikin da baibaya shine ƙarshen shi duk wanda yace hankali shine gaba don haka ashe hankali bai isa ya gano daidai ba shi kadai sai tare da taimakon ilimi shi kuma wannan ilimin yana cikin hasken wahayi wanda Allah ta'ala ya sabkar shi yasa Allah cikin tausayi da yake ma 'yan adam da kuma taimako da yake masu da rahama da gata sai Allah ya sabkar da a kowane lokaci a kowace al'umma sai ya sabkar da littattafai wannan littattafan sai turo annabawa tare da su domin a taimaka ma masu hankali wajen gidan hankalinsu da kuma tafiya da shi inda ya dace ɗan uwa musulmi mai darajar wanda Allah ya zaɓa ya turo cikin duka wanda yake turawa wane ne annabi mu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi ya zo duniyan nan ya tarda ta cike da duhu cike da da duhu akwai matsala a ɓangaren siyasa saboda babu jagoranci mutane ba su da shugaba ba su yarda ba kawai rayuwa ce ta dabbobi mai ƙarhi shi yake canya mai rauni ko alƙawiyu ya akulu da'if wal izza liman ghalaba wa man ghalaba salaba wa man azza bazza dan haka rayuwa ta zama irin ta dabbobi kawai haka manzo Allah ya same shi akwai matsala bangaren tattalin arziki saboda tattalin arzikin larabawa ya dogara akan kasuwanci to kuma hanyar kasuwanci sai ka kama hanya ka je kasuwanci sai ka tarar da wani shirye ya kato tsaye ya kama ka ya danne ya murɗe ya tusa cikin buhu ya kai kasuwa ya sai doka zama bawa daga ran nan akwai matsala bangaren tattalin arziki akwai matsala bangaren zamantakewa akwai matsala ɓangaren addini wasu suna bautar rana wasu na bautar shanu wasu na bautar ƙunƙaye wasu na bautar itace wasu ma ba su da addini ya tarda mutane da matsaltsalu birjit ta ko'ina to yanzu in kai ne aka tura wani gari aka ce mutanen wannan garin rayuwa suke irin ta dabbobi kawai mai ƙarfi shine babba a garin da kayi mutum ƙarfi sai ka make shi ka mukkuɗe shi ba wani abu aka ce mutanen suna da matsala bangaren akida wasu suna bautar kuntaye wasu suna bautar rana wasu suna bautar itace wasu suna bautar shanu wasu suna bautar son zuciya wasu suna bautar shedan wasu kuma kawai su basu ma san inda suka dusa ba aka ce maka wannan al'ummai tana da matsalar zamantakewa babu girmamawa tsakanin babba da yaro babu sanin matsayin iyaye babu babu babu zamantakewa a cakula a burkuce a rikice take aka ce maka waɗannan mutanen suna da matsala a ɓangaren tattalin arziki al'amuransu ba tahiya kawai kara zuba suke aka ce ma waɗannan mutanen suna da matsala a ta kowane ɓangare da ka sani da abin da ka tunuto matsalar su ne wannan sai aka tura ka aka ce ka je ka karantar da su tsakaninka da Allah in ka je daga ina za ka fara wa ƙoƙari za kai ka kwatanta masu sa shugaba cikin rayuwa yana da kyau don su yarda a naɗa masa shugaba ko ko ƙoƙari za kai ka fara karantar da su cewa wannan abubuwan da suke bauta ba daidai ba ne don su dawo su fara bautar Allah ko ko ta ɓangaren tattalin arzikinsu za ka fara gyara masu daga ina za ka faro to lokacin da Allah ya turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a farkon suratu ibrahima ya Allah ya ce
Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam
na'am كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور
باذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم Allah ta'ala ya ce ma annabin shi kitabun wannan wani irin littafi ne anzalnahu ilayka ko wanda muka sabkar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur domin ka fudda mutane daga cikin duhwai kaga sai bai ce daga cikin duhu ba ko saboda duhwai ne da yawa ka fuddo su daga cikin duhai ila an-nur ka kai su zuwa ga haske to shi Allah ya san daga ina za a fara wani sako ne na farko wanda ya zo daga Allah zuwa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya ikra bismi rabbika alladhi بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق sako na farko magana ta farko mo na farko wanda ya zo daga Allah ya shiga kunnan annabi Muhammadu shine ikra ikra ikra ni wannan yake ni yana nihin ashe da karatu ake iya magance kowace irin matsala in kuna da matsala ta ekonomi ku yi karatu za ku maganinta in kuna da matsala ta aƙida ku yi karatu za ku yi maganinta in kuna da matsalar zamantakewa zamantakewa ba mutunci ba kirki ba Allah ba girma kawai kuɗi mutane suka sani ba su girmama junansu ku yi karatu in ku yi karatu za in kuna da matsala ta cuta rayuwarku ta dabbanci ce ko akwai ƙabilanci cikinku to ku yi karatu in kuka yi karatu za ku kashe wannan matsalar ma'ana matsaloli na duniya da na lahira ana magance su ne da karatu kamar Allah ya faɗa wa annabinci cewa i karatu saboda da shi ne za a farawa kuma ka dubi salaf da Allah ya turo mala'ika ya tarda annabi Muhammad sallallahu sai da ya dora mace shi yana ce mashi ikra wanda Allah na ce ma ana bi qari kamar ana son a nuna tunda kai dan aikin Allah ne a matsayinka na wanda Allah ya aiko kuma matsaloli suna nan masu yawa tari-tari tuli-tuli shirgi-shirgi suna nan birjin ya za a yi a yi maganinsu sai an yi karatu saboda haka ya kai annabin Allah ya kara ikaratu ikaratu shi ta can aya ta gaba ya ce ikara wa rabbukan akram ma'ana duk lokacin da kai karatu to rabbukan akram ubangijin kashi ya fi karamci sai ya ƙara ma karamci duk in ka ƙara karatu sai ya ƙara makaramci ikra wa rabbukal akram shi yasa ƴan uwa idan mutum ya idan ƙasa tana son ta yi maganin matsalolinta to sai ta tashi ta yi karatu kuma karatu na gaskiya ba na wasa ba idan al'umma suna son su magance wani mai hikima ya ce la yasulhun nasu fauza la sarata lahu sai ce wala sarata idza juhaluhum sadu mutane ba su iya magance matsala tsakankanin shirman da ke tsakanin su ba su iya magance su inda ba su da shugabanni sai ya ce to kuma inda shugabanni ba su da ilimi to ba su da shugabanni hali idza mal jahalu khayyama fi biladin ra'aytu usudahum musikhat uruda wani yace idan jahilci idan jahilci ya azai runwa a cikin gari jahilci ya sabka cikin gari to zakunan garin ake maidawa burwai duk zakin da ka kalla ana zaki sai ka ga wallahi muri dai ne ba zaki sheka kake ganin a nan nijar saboda wasu sun maida mu jahilai ba mu da ilimi bangaren duniya wasu yara suka ɗora zanga-zanga akan cewa arzikin nijar da ake ci za a canye a barkatun kamun su girma a daina shi haka nan har su girma wata ƙasa aka yi zanga-zanga saboda wai manyansu suna zuwa suna kwashe arzikin nijar suna canyewa ba su raga masa hasu masu girma saboda wai arzikinmu ba namu ba ne saboda mu jahilai Allah ta'ala ya ce da mai ilimi da jahili ba su daidaituwa kul hal yastawi allazina قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى أفمن يعلم أفلم يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى أفمن يعلم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى نعم إنما يتذكر أولو الألباب يرفع الله الذين آمنوا الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم والله بما والله خبير بما تعملون وعلم آدم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم نعم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب الساعة والأرض وأعلم ما تخفون وما تعلنون
شهد الله أنه شهد الله أنه لا إله إلا الله شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة
شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة شهد الله شهد الله
شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة شهد شهد الله الله أنه لا إله إلا الله والملائكة شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
نعم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط نعم لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم نعم وكان فضل الله عليك عظيما ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون
أها.
ما لبثوا غير ساعة كذلك كذلك كانوا يؤفكون
وقال الذين وقال الذين أشركوا إلا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم مهم.
لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث نعم فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون هو الذي بعث في الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم مهم.
يتلو عليهم آياته ويعلم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين
والذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم مم.
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة
يتلو عليهم يتلو عليهم يتلو عليهم آيات مهم.
يتلو عليهم آياته
na'am ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم na'am إلا أتتهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب laqad manna Allahu لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم Allah ya rubuta haka.
عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة abin da yawa alaran matsaya haka nan maye ya shiga kasuwa ayoyin nan waɗanda suke magana akan ilimi da matsayin ilimi da darajar ilimi da yadda Allah ya ɗaukaka ilimi da yadda Allah ya fangama ilimi da yadda Allah ya ririta al'amarin ilimi wallahi suna da yawa Allah ya nuna cewa cikin baiwa da ni'ima da gata wanda yi ma masu imani laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma yana cikin falala da baiwa da gata da ni'ima wadda Allah ya yi ma masu imani da ya aiko annabi dan ya ilmantar da su kama arsalna fikum rasulan Allah ya faɗi a ayoyi da yawa na alkur'ani kai har sai da ya kai Allah dan ya nuna man matsayin ilimi ya nuna cewa kare mai ilimi ba ɗai bane da jahilin kare kare in aka koya mashi yadda ake farauta yanzu in ya kamo dabba ya halatta a ci amma in kana da kare wanda baka bashi ilimi ba baka bashi karatun farauta ba in ya kamo dabba ya kamo banza ba za ka ci ba to in ya zama na tsakanin kare da kare akwai bambanci yanzu nan wurin bari in- bari in wata tambaya akwai wanda yana da kare a gidan shi ko tsakaninka da Allah karanka na gida in ka huddo shi kace zaka saidawa alaran ma zaka saida ma nawa kake tsammanin zai saye shi eh ya saye shi misali nawa alaran ma nawa zaka saye ka bada jika biyar ko ya haka na sai ya kai goma ba ka bada biyar karam to nawa zaka bada to a kaddara alaran ma ya bada jika uku don ce an rama cewa ke ko dala bai bada a kaddara zai bada jikka uku ya sayi wannan karanka na gida ko to ai akwai karan da shi kuma ko miliyan uku kan bada ba a sai da mashi me bambancin su yanda wancan karan ke gwalo yana zuro harshe shi ma wannan yana yi yanda wancan karan ke harshe shi ma wannan yana yi yanda wancan ake ce mai kare shi ma wanga kare ake ce mashi amma mi ya bambance su ai akwai karanda kowa ya sani a duniya akwai karanda wallahi aka kawo shi katka ajan miliyan uku wallahi ba a baka shi sai a ce ba a saida ma kuma kare ne amma kai naka na gidanka in ka hudo kai ta hada mutane da Allah su baka jaka uku akwai wahala wani tausaya baka jaka uku wallahi bambancin su shine wancan an koya mai karatu ya zama mai ilimi wannan kuma da gikin kare ne. ba abinda zai ma sai habshi da cizo to kaga kenan ba ɗaya bane har cikin dabbobi ko annabi adam lokacin da aka halicce shi da shi da mala'iku wa Allah ya riga halitta ko da aka kwaɓa halittar annabi adam akwai mala'iku kenan waye babba inda ya shekaru ake kallo da girma da jimawa waye babba su ne ko amma da Allah ya gama halitta annabi Adam sai Allah ya ba shi ilimi ilimin da su mala'iku bai ba su ba kuma don Allah ya jarraba ya gwada ya tabbatar da cewa da ilimi ne ake samun ɗaukaka sai Allah ya ce mala'iku ku ba ni labarin sunayen waɗannan abubuwa sai mala'iku suka ce tsarki ya tabbata gare ka Allah mu ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu sai Allah ya ce to kai annabi Adam ba su labari annabi adam ya ce wannan felu ne ana kaza da shi wannan kwashe ne kaza ake yi da shi wannan murhu ne wannan tukunya ne wannan kaza ne ya ta ba su labari tiryan tiryan sai da ya gama bayani yanzu ya bayyana kenan wake da ilimi wa abba da ilimi annabi adam shi ke da ilimi su mala'iku ba su da ko sai Allah ce to ku je ku duka ku gaida shi usjudu li adam ku yi mai sujada ta girmamawa saboda ya cancanci girmamawa sama gare ku kenan da menene Allah ya yi ta annabi adam akan mala'iku da ilimi matsayin ilimi ya kai duk inda kaga ana jin daɗi a rayuwar duniya duk inda kaga ana jin daɗin rayuwa wallahi da ilimi ne duk inda kaga ana taɓewa ana shan wahala an shiga cikin kaito wallahi jahilci ne jin daɗi kaf duk abin da yake alheri ne ilimi yake kawo shi taɓewa da wahala da shiga cikin tsiya da kunci duk inda yake jahilci yake kawo shi ilimi shi ne abinda Allah ya yi ta annabawan shekar da shi babu annabin da ba da ilimi in aka ce wannan mutumin yana da ilimi ana iya ɗaukar kuɗaɗe masu yawa a ba shi kawai saboda shi mai ilimi ne kai kuma jahili ne ba a baka ba kuma aka yi haka an yi adalci yanzu in aka ce wanga injiniya ne za a yi aikin gini don Allah da injiniya da mai gini da laborori wa hishan wahala magini ya yi injiniya shan wahala shi kuma magini laborori sun yi shi shan wahala ko amma kuma wa ya yi kwashe kudin ya aka ce gaba ɗaya ginin miliyan goma za a badawa injiniya wani na iya wuce miliyan bakwai ko ba haka nan bane iya kwashe miliyan bakwai yanzu miliyan uku tsakanin lebara dawa da mai gini ko su za su raba kuma sun yarda an yi adalci ka taɓa jin magina ko lebara sun ce wannan ai zalunci ne mu muke ɗaukar fala muna kaiwa muna zuwa ga hamatta muna shan wahala shi kuma ya zo kawai cikin mota kawai ɗan yi rubuce-rubuce ta hiyar shi ka taɓa jin lebara ya ce an yi zalunci ya yarda an yi adalci saboda matsayin ilimi da jahilci ya yarda daidai ne babu mai ja za ka ga wurare da dama sai ga mutum ya sha wahala ya sha wahala ya ta zuwa shi kuma mai ilimi idan ya zo kawai dibawa ne za sai ya tahiyar shi kuma wallahi kuɗin shi ya hinaka kuma kowa ya yarda ba matsala ba ne daidai ne wasu mutane sun taba shiga cikin jirgin ruwa ana cikin tahiya jirgin ruwa ne babba mai ɗauka al'umma irin na turawa wani ana cikin tahiya kawai sai jirgin ruwa ya tsaya tsakiyar teku ya tsaya kak duk ma'aikatan jirgin ruwan nan suka rasa ina ma za su fara binciken wannan matsalin saboda irin jiragen ruwan nan ne masu motar-motar jibga-jibga yanzu ba a ma san wai daga ina za a faru ba ana ta kewaye-kewaye idan aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a gyara ba waɗanda suke cikin wannan jirgin ruwan duka za su hallaka mutane da sun fara tunanin hallaka ta zo ta ina mala'ikan mutuwa za a fara gani shi can sai aka tono kai cikin jirgin ruwan nan akwai wani tsoho tsohon injiniya ne ƙwararre ne mu je mu tambaye shi ko da aka je ana bincikawa ana bincikawa ko da aka je tsoho yana daga can baya shi gangani ma yake kwana-kwana yake bai san abin da ake ba sai aka taɓa ya aka ce injiniya jirgin nan da muke ciki ya tsaya ya tsaya kak kuma an rasa yadda za a yi don Allah a taimaka mamu a duba mamu sai tsohon ya tashi da kyal ya ce akwai marto cikin jirgin ruwan nan aka ce iya akwai marto ya ce a bashi mutane da aka zo ana kallon ikon Allah aka mika mai marto ga hannun shi ya tashi yana tafiya irin ta tsohi dikikis dikikis dikikis ana biyar bayan shi aka yi haƙuri tsohon nan ya kutsa nan ya kutsa nan ya kutsa nan sai da ya je inda manyan injinan suke da ya je kawai sai ya kurɗa ƙarƙashi sai ya ga wata ‘yan kutsa ƙarama sai ya ɗaga martar nan ya buga ta kwan ko da ya buga sau uku kawai sai aka jirgin ruwa ya amsa ya tashi shi nan matsala ta ƙari sau uku kawai da ya buga sai aka tambaye shi to nawa za a biyan ka to sai tsohon nan ya gaya kuɗi masu yawa in muka ɗauki misali da kuɗinmu na sefa kamar misalin sai ya ce jikka ɗari biyar za a bashi sai kowa aza hannu ga kai jikka ɗari biyar suka ce wanga ɗan aikin da kai shi ne jikka ɗari biyar sai ya dariya ya ce masa a'a ba kuɗin aikin ba ne jikka ɗari biyar ya ce shi buga wannan kusai kuɗin shi jika jikka guda ne bugawar da na yi kuɗin shi jikka guda sauran jikka ɗari hudu da tasa'in da tara kudin sanin inda za a buga wani shi wannan kudin sanin inda za a bugawa ne amma shi bugawa kudin shi jikka ne domin inda ya bar su gaba ɗaya fa mutuwa za a yi saboda ba a san inda za a buga ba ko to amma wannan kudin ya ce saura gaba ɗaya kudin sani ne na ilimi shi bugawa kudin shi jikka ne kawai menene yake son ya karantar da su yana son ya nuna masu mahimmancin ilimi wallahi in babu ilimi al'umma ba ta tare da masu ilimi ta hallaka hallaka za ta yi saboda haka ‘yan uwa mu ba ilimi mahimmanci ilimi na boko da ilimi na addinin musulunci duka mu ba su mahimmanci kuma ya kamata jagororinmu hukumominmu su tantance ilimin boko ya zama ingantaccen ilimi ilimin boko na gaskiya ba irin wanda ake yi yanzu ba yanzu kawai faranshi ne ake karatu karatun yare ne ake koyon yaren faranshi ya kamata mu daina wannan shiriri ta mu dawo mu karanci ilimin boko wanda zai amfane mu zai kama mu cikin rayuwarmu shi kuma ilimin addini shi ne ilimin da saboda shi aka halice ka in aka ce kai musulmi ne to karamtar ilimin addini dole ne gare ka ba sai kaga dama ba ne dole ne wani malamin mu yake cewa wajibi ne akan kowa ya karanci ilimin addini sai mutum guda ɗaya ɗan shi wannan ba dole bane akan shi shi ko bai yi karatu ba babu matsala kun san kowa ne ne kowa ma dole ya yi karatu in dai musulmi ne kowa kowane ɗan adam dole ya karatu amma akwai mutum guda shi wannan ba dole ba ne ba ne ne wannan shi ne wanda ba zai tafi lahira ba shi nan cikin yamai zai kwanci shi ba amma ilimi na addinin musulunci aiki ne na masu zuwa lahira in dai ka tabbatar da sai ka mutu ka sai lahira wallahi dole ne ka karanci addini dole ne babu damar ka ce kai ka girmama ka karatun addini ko kai ka tsuwa bari kamar ɗiyanka su yi wannan kuskure ilimin addini haƙƙi ne dole ne akan kowa ya karance shi amma in dai kai ka gano ba za ka tafi a lahira ba to je kai kwantin ka wallahi banda kai amma in dai ka sai lahira dole ne ka karanci addinin yanzu a cikin tsarin tarbiyyar matsayinmu na musulmi aka kawo ilimin boko da ilimin addini ilimin addini shine bangaren dama ilimin boko na sanin duniya shine bangaren hagu cikakken mutum shine wanda ya karatun boko ya san boko sosai sannan kuma ya karatun addini ya san addini sosai amma in kai ilimin ka na boko ne kadai to kai misalin ka kawo misalin tsuntsu ne wanda yake da hukuke guda daya kuma hukuken na kotan hagu wannan tsuntsun yana iya tashi in ma ya tashi yana iya zuwa wani wuri ba inda zai tafiya in kuma ilimin addini ne kadai gare ka baka da ilimi a bangaren duniya baka da ilimi a bangaren boko to kai misalin ka kawar misalin tsuntsu ne wanda yake da hukuki guda daya amma hukuken dama hukuki ɗaya ne na kutar dama gare shi wannan tsuntsun yana iya tafiya inda yake so a akwai inda ba zai iya tafiya ba to amma wanda yake da ilimin boko kuma yake da ilimin addini misalin shi kawar misalin tsuntsu ne mai hukuke guda biyu duk inda tsuntsun nan ya ga dama zai tashi ya tafi idan ka zo rayuwar duniya tun da ka tasa kai wayo tun kana ɗan shekara bakwai iyayenka suka taimake ka suka sanya ka boko kai kuma bokan nan ita kadai ka sani ita kake kai gaba kai gaba kai gaba rayuwarka har ta ƙari kwatsam sai ga kalahira cikin kabari ba abin da kai sai karatun boko yanzu mala'ika in ya tambaye ka a kabari marar buka sai ka mai horon shigo yanzu idan Allah ya tambaye ka bawa na na halice ka na kai ka duniya na ba ka lahiya don ka bauta mani mi kai sai ka ce to Allah mu ‘yan boko ne wallahi Allah ba mu da lokaci kullum ko da muka tasa an kai mu boko muna filimar kuma Allah daga filimar nan sai muka zarce muka je college ba mu samu lokaci ba a college ba muna gamawa muka tailisi Allah daga lise muka je university Allah university kuma ba dama karatu ke akwai bayan mun yi license muka yi master ɗan muka yi master day daga nan muka yi doctoral to bayan yi doctoral akwai neman aiki muka shagaltu muka yi ta neman aiki da muka samu aiki kun san ma'aikaci bai da lokaci wannan uzuri sai a ce to shi kenan je ka shiga aljanna ko wallahi ba aljanna ba ko aljanna ba ka shiga aljanna ma ba ka samu balle aljanna ba uzuri ba ne ka ce ma Allah ko ku kaje yi mu da Allah ya halice mu ya halice mu don mu bauta mashi bahaushe ya ce ba a sayan kare don habshi ya ce kan ciki ciwo dole ne sai mun bauta ma Allah sai mun yi abin da Allah ya kawo mu duniya in ba haka ba akwai matsala duk mutumin da yake karantar da ɗanshi cewa karatun boko yana da muhimmanci karatun addini baya da mahimmanci wannan ya ci amana ɗan shi a tsarin tarbiyyar mu musulmi gaba ɗaya mutanen Nijar a tsarin tarbiyyar mu muna tarbiyyantar da ɗiyanmu ne cewa su gane mahimmancin karatun boko su ba shi mahimmanci su tsaya su yi shi da kyau shi kuma karatun addini sai wanda ba da aikin yi da yake yi shi a baki in aka zo aka yi tambaya aka ce tsakaninku da Allah da libar na siyans da alkur'ani wane ne ya daraja wani ma sai ce kawai ai ba ma a haɗawa don ake kwamfarin libar da ƙur'ani ai ƙur'ani ya fi daraja ai wannan bai ma kamata ba da baki kake ba da maka amma a gidanka a aikace kana nuna ma ɗanka libar ɗin na ya yi ƙur'anin nan a aikace haka ke koya mai yaro tun yana ɗan ƙarami ɗan macin gini da ya ɗan tasa shekarar shi hudu sace a ya kamata a kai bube jardan da haka sai ka je ka sa shi jardan da ba idan ka kai shi jardan uwashi diyan da take da nauyin kwana sai ta tashi tun da asuba musamman in ana sanyi don ta'aza ruwan zafi ta yi mai wanka ta shirya shi kwasfes ta gyara shi da kyau a yi abinci a shirya a bashi ya ci ta yi sandwich ta bashi ya riƙe ga hannu da ya fito waje sai ya tarda mai taksi wanda zai ɗauke shi ya shirya yana jiran shi sai a rako shi ana to gube bai bai sai ka dawo allah kiyaye shi ma yana dariya da sandwich ke shi da hannu sai ya tafi idan ya tafi jardin sai ya targa ƙwararri gogaggun madanni da mushanni wanda sun ƙware wajen iya tarban yara da sanya yaro ya ji daɗi sai su kama mashi su sa ya farin ciki a ɗora shi bisa shillo-shillo a yi mai abin da yake so sai ka ga wannan yaron ya tasa yana farin ciki duk aka ce mashi jardin za ya tafiya to yana jin daɗi saboda da uwashi da uban shi da mutanen gari sun kasa kwana saboda mu ba zajar dan daban ana ta dawainiya ana ta tarainiya manya suna ta wahala uwa ta kasa kwana tun da duhun asuba ta tashi ta yi abinci ta shirya sandita ta yi ruwan zahi ta mai wanka ta shafa mai mai ta gyara mai kaya ta faffesa mai turare an rako shi an sanya shi cikin mota an tafi tiriyan tiriyan an je an kai shi wajen da zai yi karatu na boko to in aka ce cikin vakansu ne yanzu babu karatun boko ko hutu ake wannan uwai ko sallah asuba ba ta yi in dai radda ɗanta zai je makarantar karatun ƙur'ani ne ta tashi tun da sahi saboda zuwa karatun ƙur'ani wallahi ba ta tashi in dai kwance ɗiɗin ka bar uku sai ƙarfe tara na sahe daga ta tashi tana hamma kai sai ya yayi bube ba ka je makaranta ba je ka wanke idan ka je makaranta haka za ta ce mai yanzu babu zancen a yi mai ruwan zahi a mai wanka saboda ƙur'ani zai karantawa yanzu babu zancen a sa mai kaya sabi saboda ƙur'ani zai karantawa yanzu babu zancen a ɗauke shi a mota in ma ya ce a bani kuɗin takaci sai a ce haza lallaba yanzu kakai nan kusan wannan wahalar ta ɗaukan mai komi a yi ta wahala uwa wahala uba wahala in zai je makaranta wajen karatun ƙur'ani uwaye suna yi amma wai kuma wannan uwayen wai shi ne wai daga baya sai ya zo yana karantar da ɗanshi wai bube ƙwar'ani wani tayi ne mai daraja ka ɗora girmama shi ƙarya kake wallahi shi ya san bai da daraja a wajen ka domin a aikace ka nuna mai akwai wani littafi mai daraja wanda kuma ba ya da daraja kai kana matsayin musulmi ba arne ba kake karantar da ɗanka ai yaro ya yi ɗaukar tarbiyya wadda ake masa a aikace sama ga wadda ake gaya mai da baki wannan a aikace ne kake nuna mai mahimmancin karanta liburuluka a aikace ne yanzu wani yana biya ma ɗanshi karatu a ekwal jikka ɗari biyu kuma ɗan yaron ɗan ƙarami kowayo ba yada wai shillo-shillo ne ake kai shi ana mashi an ce samfil ne an ce desan ne wannan bai da matsala amma in ya zo makaranta nawa ne kuke ɗaukar yaro sai malam ce a nan wurin yaro sankantumin ne ake bada a shekara sankantumin subhanallah ƙur'anin ƙur'anin shi ma saboda ne saboda su a shi a wajen ƙur'ani bai kai daraja a biya sankantumin ba a kan a koye shi wallahi inda kai musulmin kirki ne kuma inda ka san menene alƙur'ani in miliyan ɗari kakkashe a kan ɗanka ya karanci ƙur'ani wallahi baka yi asara ba kai bari in gaya maku iyaye duk wanda ya kai ɗanshi ikon to bakin riba shi shine kawai ɗanka ya gano ikon in ya je a ce yana ganewa idan ɗanka yana cikin irin ɗiyan nan wanda in ana explique kwana suke idan ɗanka yana cikin ɗiyan nan wanda in mushe yana explique geman mushe suke kallo ko tancirkin shi ko tankiyan shi ko tumbin shi suke kallo in yana yi to albishirinka ka tabka asara wannan shekarun da ɗanka yayi yana zuwa ekwal yana dawowa ya yi zuba duwawun banza da wuri ya ɓata lokacin shi ya sha sanyin banza ya sha iskan banza ya sha kashin ruwan banza babu riba a ciki dama duk wanda ya kai ɗan shi ekwal riba shi shine a ce yana ganewa yana ganewa duk abin da ake amma wallahi in dai ba ganewa kai asara ko ko kana jiran a baka lada ne a lahira babu wannan to amma idan ka kai danka makaranta ha in ya gane ribar in bai gane ba ma alheri ne kai in ma zuwa yayi cikin makaranta yayi kwance yana ta kwana wallahi baka yi asara ba wallahi baka yi asara a ce ɗanka yana cikin wanda in an zo makaranta karatun ƙur'ani da an fara shi kawai sai saki baki miliyan shi yana zuba yana kwana ka yi asara shi karatun ƙur'ani ba asara in ka zo makaranta in ka gane ka ci riba in baka gane ba ka samu lada in ka zo kai kwana taron alheri ne ba taron yan moɗi ba ba a wacewar banza wallahi kana da riba saboda haka akwai buƙatar a ɓangaren abin da ya shafi tarbiyya iyaye su gyara halinsu su gyara irin renin da suke ba alƙur'ani yadda suka ɗauki alƙur'ani banza bazara ba komi ba saboda ɗanka bai zama wani abu a nan duniya in karanta ƙur'ani ko saboda ka ɗauka ƙur'ani ba komi ba ne ba ai shi ba matsala ba ne ba kawai a dai iya karatun sallah yau ba iya karatun sallah duk girman malami a garin yamai in ka tambaye shi ka iya karatun sallah inda ya san bai karatun sallah zai ce ma na dai iya wani abu ciki karatun sallah wa ya taba kare shi a in kace zaka koyan karatun sallah tun daga yanzu ka fara kenan haka mutu ka gano abin da ka gano kuma kullum ma sai ka gano wasu sabon ababe wanda can baya baka san su ba saboda haka a takaice wato wannan nasiha ce ga iyaye a ɓangaren tarbiyyantar da 'ya'ya wajen karatun ilimi da karatun addini babu matsala ka taimaki ɗanka ka kama mashi wajen ya karanci boko amma karatun boko shi ma karatun duniya ba kin riba shi a nan duniya cikin mutanen da suke karatun boko ya aka ce yanzu ga mutum ɗari nan sun fara karatun boko cikinsu ana yi wa mutum ashirin kaɗai allah ya zaɓa wanda za ta ci amfanin bokonsu kuma cikin wannan mutanen ashirin sai allah ya sa wasu za su yi ansanya mani wasu za su yi kaza za su yi kaza wasu kowa aikinsu daban-daban to amma sauran mutum tamanin wani sai an mara ana tahiya ana tahiya sai samu matsala tun ba a yi nisa ba shi kenan an daina yi da shi wani kuma sai an tahi an yi nisa kai wani ma sai ya yi ya kare ya samu difilamkin amma difilamkin ba za ta taɓa amfani shi ba a duniya har abada komi ba za ta amfani shi ba saboda haka yan uwa yanda muke ba karatun boko muhimmanci yanda muke kimanta karatun boko muka ɗauke shi shine ilimi to wallahi tallahi karatun addini ga wanda ya san shi akwai ilimi cikin shi matukar ilimi ya kamata ɗan musulmi idan ya karanci boko ya zama injiniya to ya zo ya karanci injiniyanci wanda yake cikin alkur'ani sai ya gama biyu idan ka yi karatun likitanci kai likita ne musulmi to bayan ka karanci wancan likitancin na turawa wanda suka rubuta to ka dawo kuma ka karanci likitancin da yake cikin alkur'ani ai malaman musulunci sun rubuta littafai akan likitanci wallahi in aka sami ka kai likita ne ka yi karatun likitanci ka kware ka gane sannan kuma ka dawo ka karanta littattafai na musulunci wanda suka yi magana akan likitanci wallahi kai za ka zama wani irin likita nan daban a duniya wallahi za ka zama wani irin likita amma matsalar mu rena karatun musulunci muke cewa muke shi musulunci karatu ne kawai na ayi addini abota ma Allah amma babu ilimi cikin shi in dai babu ilimi cikin alkur'ani to duk duniya babu inda ake da kwai ilimi idan dai alkur'ani cikin shi bai karantar da mu rayuwa to wallahi tallahi babu abin da ke karantar da mu rayuwa idan alkur'ani cikin shi babu ilimin da muke bukata a cikin rayuwarmu to wallahi babu inda za mu je mu samu shi daga gehe kuma wasu sai su tsora cewa a shi karatun ƙur'ani wallahi wahala gare shi shi karatun ƙur'ani wahala gare shi shi yasa yaranmu ba su iyawa wannan gaskiya ne ko ƙarya ne ƙarya ce ko gaskiya ce karatun ƙur'ani wahala gare shi gaskiya ne a'a wannan ƙarya ce kuma ƙarye budurwa hadda ‘yan kunnan hadda farka da ‘yan kunnan ƙarya ce budurwar ƙarya ce aka sheka a nan wani saboda Allah ta'ala ce wa ƙaryar sarnar ƙur'ani ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من inna ma yassarnahu bi lisanika na'am لنبشر به المتقين وتنزل به قوما لدا zance ya kare Allah ya ce ya sauƙaƙe alƙur'ani sauƙi gare shi da ka ce alƙur'ani baya da sauƙi ka ƙaryata Allah Allah ya ce alƙur'ani sauƙi gare shi kuma wallahi sauƙi gare shi saboda an samu makahu ya haddace ƙur'ani ko ba a samu ba an samu kuturu ya haddace ƙur'ani ko ba a samu ba an samu bebe ya haddace ƙur'ani ko ba a samu ba an samu tsoho wanda ya tsufa ya fara koyon karatun ƙur'ani kuma ya haddace ko ba a samu ba an samu ɗan yaro ƙarami wanda ko shekarun balaga bai kafa ya harshe ƙur'ani ko ba a samu ba an samu ƙato saurayi tiƙeƙe ya fara koyon karatun ƙur'ani kuma ya hardace ko ba a samu ba namiji ya hardace ko bai hardace ba mace ta hardace ko ba ta hardace ba uwaye sun hardace ɗiya sun hardace mai aure ya hardace mara aure ya hardace kai wallahi hadda 'yan iska ma sun hardace ƙur'ani ƙur'ani duk wani kalan ɗan adam da ka samu ya hardace shi me yasa saboda sun tsaya sun koya amma kai da kake cewa ƙur'ani wahala gare shi shekara nawa ɗanka yi yana koyo ya kasa shi ɗanka da ka kai shi karatun ekol shekara nawa ka ba shi dama ya koya yanzu sai ka kai ɗanka makaranta daga shekara guda sai ka gano ƙur'ani wahala gare shi zaka ce wallahi wahala gare shi tun yau shekara guda yana zuwa makaranta bai iya ba ƙarya kake ka ba alƙur'ani dama irin damar da ka ba ikon na rantse da Allah inda yanda muke karatun ikon a Nijar haka muke karatun ƙur'ani inda yanda uwaye suke kama maɗiyansu wajen karatu a ikon haka suke kama maɗiyansu wajen karatun musulunci wallahi da sai an ɗora zuwa daga saudiya koyon karatun addini wajen inda yanda in ka kai ɗanka ikwal bayan haka kai shi ikwal yana yi kuma gida sai ka zo ka ɗauki wani mushe ya ɗore yi mashi kurde mai zan ko kuma bayan haka na in ka ji ana wani kurde ramfar saman sai ka ce shi ma a ɗora yi da shi in ka ji inda ka ji wani abu wanda za ka kama masa kana shirye amma zai in ka kai ɗanka makaranta in ka kai ɗanka makaranta ka aje shi to shi kenan kawai kamar an aiki loma jewayen bakoshi ba ruwanka ba abin da ya dame ka ‘yan kaɗan ne wanda suke kai ɗansu makaranta ta addinin musulunci kuma su ɗauki matakin dole-dole sai sun iya su ɗora ɗaukan malamai wanda kuma gida za su ɗora kama musu kuma duk inda suka ji ana wata daura wadda za ta yi muke su ce wadda daure ka sai dauran nan kai maka ƙarin ɗauruwa ba a yi makaratun musulunci haka kenan cin amana karatun addini nake sai kace shi ƙur'ani wahala gare shi shi libir ne bai da wahala shi ƙur'ani ka san ko magana waye maganar Allah ne Allah ya san ka ya san tsoho ya san yaro ya san mace ya san namiji ya san kwakwalwa kowa sai ya saukar da littafi wanda kowa yana iya karantawa kuma kowa yana iya gane shi amma shi wanda ya rubuta libir ya san kwakwalwa kowa kwakwalwar shi kaɗai ya rubuta duk inda wani libir yake to mai libir kin yayi amfani da libo na kwakwalwar shi ne kawai ya rubuta shi amma duk da haka in aka samu mutum ya yi tanaci ya yi tanaci ya yi tanaci sai ka zo ka tarda ya ba kusa hir mai libirki iya sanin abin da ke cikin libirki saboda ya ba da dama ya koya to sai shi ƙur'ani shi yasa duk wanda ya je ekwan in dai ka taɓa haddace lesan to kana iya haddace ƙur'ani duk ɗan boko in ka ga bai haddace ƙur'ani ba wallahi da gangan ni na ce maka duk inda ɗan boko yake in dai ka yi ekol kuma kana ganewa kana hardacewa to in dai baka hardace ƙur'ani ba wallahi tallahi da gangan ne baka mutunta ƙur'ani ba ne baka ba shi dama ba ne ta ka hardace shi kai kana ganin baka da buƙatar shi shi yasa baka hardace shi ba amma yanda ka ba wannan karance-karancen na boko dama dan Allah ka ba da rabin ta kai ba ma rabi ba NTR ka raba uku wannan damai wadda ka ba karatun boko ka raba ta uku ka ba karatun ƙur'ani wallahi sai ka zama mai wajen karatun ƙur'ani za ka zama ƙwararre amma mutane iskanci ne suke yi addinin musulunci sun ɗauke shi addinin banza wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya Ubangiji, lalle mutane na sun ɗauki wannan alƙur'ana abin ƙaurace ma, sun ɗauke shi banza, sun ɗauke shi shara, sun ɗauke shi ba komi ba, sun ɗauke shi baya da matsayi, baya da kima, baya da galihu, bai cancanta a ɓata lokaci ba a kan shi, bai da ƙimar da ya kamata a zuba dukiya don koyon shi. Tur, Allah waddan naka ya lalace. wallahi in mutum ya san menene alƙur'ani ni dai in ina da miliyan ɗari na tabbatar da zan kashe ta ɗana ya haddace ƙur'ani wallahi tallahi ina shirye in kashe wallahi ina shirye in kashe ta kuma ɗaya ka ce mana yanzu ɗana na ciki na in zo in ba da jikka ɗari biyar a ɗauki nauyin karatun bokon shi tun daga farko har ƙarshe amma in ba da miliyan goma a mana garantin zai haddace ƙur'ani wallahi zan wasa ba da ɗari biyar in ba da miliyan goma idan ina da su wasu malamai wasu malamai suka ce ma'anar wannan aye wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura suka ce kalmar mahjur daga alhujur ne ba daga alhijran bane alhujur a larabci shine alhadayan ma la fa'ida tafi zancen banza wanda bai da fa'ida kenan akan wannan tafsirin manzo ya ce ya Allah mutane na sun ɗauki wannan alƙur'anin kawai wani abu wanda ba ya da fa'ida ba ya da amfani ba ya da wata fa'ida ba ya da amfani haka mutane suka mai da alƙur'ani ‘yan uwa irin ha'inci da cin amanar da muka yi ma littafin Allah wani fa sai ka same shi Allah ya ba shi ɗa goma amma duka cikin ɗiyan shi babu wanda ya hada shi ƙur'ani amma kuma cikin wannan goma kaf babu wanda ba dan boko ba dukkan su suna boko wannan shi bai yarda a bar su baya wajen boko ya dage saboda shi yake in an je lahira aka tambaye shi da na baka iya mi kan masa yace boko na kai su shi kannan sai a ce to je shiga aljanna ya da haka nan ne ake idan Allah ya baka iya sai ka ba da muhimmanci akan su karanci boko kadai shi karatun addini baka ba su muhimmanci ba wallahi sai kana cikin kabarin ka zaka yi ladama zaka yi ladama domin wasu ɗiyan ka inda ya boku kaɗai sai karanta sun tuna da kai su maka addu'a wani wasu yayin ya ga lambobi ne ya ga lamba ɗaya da lamba tara ko kuma in ya ga lamba biyu da zero zero sai ya ce Allah ba bar haka haba ba dai mini ya mutu shi ma shi kenan haka ɗan boko baba demile ya mutu shi ma ko da na ga demile ɗin nan sai na tuno ya ga jikka bi sai ya tuno da baban shi ya mutu amma zancen ya maka addu'a ko ya roƙa ma gafarar Allah ka ci amfanin ɗa ka moye ma ɗa ka san da Allah ya baka ɗa a rayuwarka ta duniya wallahi sai in ɗanka ya karanci addini kana yiwa kai mutumin banza ne amma saboda ƙoƙarin da ɗanka yake kullum ma sai ya maka addu'a kowace sallah aka yi sai ya ma addu'a kana kabarinka sai addu'o'in ɗanka su taru su taru su taru wallahi sai ka ji an ce kai ka zama ɗan aljanna kawai Allah ya gafarta ma wallazi na amunu wa taba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani alhaqana bi dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay manzon Allah ya ce a aljanna za a ɗaga darajar mutum dalilin ɗan shi wanda ya haifa dalilin ɗanka za a ɗaga darajanka kai baka kai wannan darajar ba inda da aikin kan amma dalili ce sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajanka saboda haka ana nuna mana lokaci yayi babban sakon da nake son isar da shi zuwa ga iyaye musamman iyaye musulmi na cikin ƙasar mu mata Niger gaba ɗaya saboda wallahi mutanen mu a Niger suna son addini sai dai kawai ba su yarda ba ɗiyansu su yi karatun shi bakin gwalgwado mutane suna son addini a Nijar sai dai sun yi kimanta karatun boko sama ga karatun addini kuma sun yi ba karatun boko mahimmanci sama ga annu addini inda yadda muke son addini kuma haka nan ne ɗayanmu muka sanya su wallahi da Nijar ta gyaru ba sai mun yi zanga-zanga ba ba sai mun yi wato ihu ba ba sai mun yi taba kan wahala ba mu ce shugabanni muke so na kirki a abu guda ne kawai zami in dai muna son kasar mu gaba ɗaya ta gyaru ko bayan ranmu a ce Niger ta gyaru komai ya tafi da kyau menene zami abu guda ne shine duk wanda ya kai dan shi ekon to kuma ya tabbatar da ya kai shi makaranta ranakun da ba a zuwa ekon inda sahe ne kaɗai yake zuwa ikon to da marece ɗora zuwa makaranta ya karanci addinin musulunci na rantsa da Allah idan muka yi haka Nijar sai ta gaba. Kai ka je ka maɗiyanka haka nan, ni ma in je in maɗiyana haka nan, kowa ya je ya maɗiyan shi haka nan, to ba mu da buƙatar mu zo mu yi ta wahala muna ceguni. In muka jira nan da ɗan lokaci kaɗan za mu ga canji, duk ɗan da ya karanci addini da kyau, wallahi ba zai zama ɓarawo ba. a ce an sanya shi wani post ya yi sinye ya wazge miliyan ɗari a wannan ɓarawar bai karanci musulunci ba ɗan wani musulmi ne wanda ya ci amanar shi bai sanya shi ya karanci musulunci ba a ce ɗanka ne ya karanci boko kuma ya karanci musulunci amma yanzu ya zama ministir kuma shi ne zai yi wata badakala ko ya kawo wani tsari wanda zai cuta ma al'umma wallahi ƙarya ne haka bai yiwa duk waɗannan manyan waɗanda kake ganin suna da matsayi a cikin Nijar amma kuma suna yin abin da kowa yana mamakin ya ne za a yi a ce gejewa da shi ya kaza ya ne za a yi a cewa ne wallahi tallahi irka ɗirkan banza ne iyayensu ba su sanya su eh, ba su sanya su makarantar addinin musulunci ba wani ma kwata-kwata bai san kawai shi ne an ce mai shi musulmi ne in yanzu ana hayya ala sala sai ya rugo haka ne kawai musulunci kawai gado dai suka yi amma ba su karanta shi ba to a Nijar irin yadda Nijar muke son addini inda za mu dawo mu karance shi a karance wallahi da mun gyaru ta halar mi za yau in ka je ekwal ekwal da university university gaba daya sai ka tar da matasa suna activity na musulunci suna ta kokari su kawo tsare-tsare na musulunci ka tar da mata suna da hijabbansu a cikin ekwal kuma su daban samari daban kowa yana ci anin shi wannan alama ce ta cewa akwai alheri a gaba amma in ka shiga university sai ka tarda daga mai busa taba sai mai jan hayakin shisha sai wanda yake kurma ma dan uwanci zagi sai wanda ya aski wato ya aska nan ya aska nan ya bar nan tsakiya kamar gammo sai wani dakiki wanda duk in ka tarda sai ka tarda cikakkun yan iska ne da yan kwaya da yan shaye-shaye to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da kana zagin wasu shugabanni na yanzu to ka kalli wanda za su zama shugabanni a gaba kaka san akwai matsala ko kaga dan university ba abin da iya sai iskanci bai girmama ya bai girmama uwayen shi ya ma rena kowa taurin kai da tsiya shine aikin shi to waɗannan in ka kalle to kaga alamun sun zama mutanen kirki to alama ce ta cewa a gaba za a samu jagorori na kwarai amma idan ka kalle su kaga cewa dukkansu ɗiyan banza ne ko kuma kaga mahi yawancinsu mutanen banza ne to alama ce ta cewa wahala a nan gaba ma akwai wahala wallahi akwai wahala a nan gaba ma domin waɗannan duk wani shugaba yanzu in ka ba in ka adanan da shekara ɗari mutanen da suke rayuwa yanzu watakila kaf in mahadda ma jariranmu gaba ɗaya wasu sabi ne ko da an ɗebe an kawo wasu sabi mun kwanta ƙasa to amma in ka ƙara shekara hamsin watakila da ɗan sauran mu ko amma iyayenmu dattawa da manya wanda suke sama duka sun gusa yanzu wasu ne ko wasu ne a gudu to in haka nan ne kenan in dai ana son canji ta hanyar karatu ne ake canza shi in muna son canji rayuwarmu ta canza ƙasarmu ta canza tsarinmu ya canza komi namu ya zama irin na masu hankali irin na mutane wanda suka san abin da suke yi to ana canza shi ne kowane uba a nijar kowace uwa a nijar ta yi ƙoƙari don allah ta taimaka wa mutanen nijar in ta kai ɗanta ikwal kar ta bar shi ya ikwal ita kadai saboda a ikwal ba a koya masu a girmama iyaye ko ana koyawa duk yadda za ka zuba kudi a ce ekwal a ekwal wace maciyar ce cikin take da kwan girmama iyaye da mutunta su ekwal kawai tarbiyya ce irin ta boda lafami boda ne ake koya ko tarbiyya irin ta boda ake koya mata shi kuma boda ɗan iskar in ka karanta lafami boda sai ka ji ana lafif da fafa ko ashe boda shi fif kawai ya sani sai ka ji ana zancen lido ana zancen dara boda yana da kare ko ba da kare boda sai ka ji shi matar shi da ɗiyan shi ake zance ba a zancen uwayen shi saboda shi bai san darajar su ba ba a zancen dangin shi saboda boda bai san darajar dangin shi ba to duk wanda ya yi boko ita kadai bai yi karatun addini ba sai ka tarra shi ma boda ne wallahi rayuwar shi irin rayuwar boda ne kawai uwayen ya banza dangin shi banza wane ne mai daraja mai kima matar shi ɗiyan shi sai karen gidansu su ne masu daraja to in ka ci amanar ɗanka ka bar shi da karatun boda ya zama shi ma wani bodan nijar ne to akwai matsala shi kan nan ka cuce ka cuci kanka saboda matsalar daga gare ka za ta farawa ka cuci 'yan uwanka sannan ka cuci al'umman nijar gaba ɗaya don allah 'yan nijar mu ƙara girmama karatun addinin musulunci duk wanda ya kai ɗan shi boko babu lahi ka kama ma ɗanka yi karatun boko amma kuma kakka bar shi bokon ita kadai kuma daga gehe ka kama mai lalle sai yayi karatun addini haka ma hukumomin mu masu albarka don Allah ta ƙara ba da dama wadda ɗiyan musulmi za su samu su yi karatun addini tsarin da aka kawo ƙwarai yayi kuma muna son duk wani abin da zai taimaka ɗaya musulmi su karanci addini su ci gaba da bada wannan damai a ce efal za a yi da safe ne kaɗai da marece duk musulmin kirki sai a gaɗar shi yana makaranta in kuma kai rubabban musulmi ne sai a gaɗanka yana yawo cikin unguwa yana kuwa yana cutar da 'yan unguwa in an je efal landi mardi markiredi jeudi bandiredi to samedi dimanshi ta zama lokacin hutu 'ya'yan musulmi su samu damar zuwa makaranta idan an yi haka insha Allah ko ba a yi wani yaƙi ba ko wani wahala Nijar canza za ta yi automatically za ta canza amma idan ba haka lamarin yake ba har yanzu tarbiyya da irin ta boda ce kadai ake ba muhimmanci to za a yi boda duk wanda ya dogara akan karatun boda zai yi boda a zuwa gaba abinda na faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya bamu ladashi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya share su daga cikin zakatanmu muna addu'a ga wannan makaranta mai albarka Allah ya sanya albarka cikin ta ɗaliban da suke ciki Allah ya ƙara musu haske da basira na karatu malaman da suke karantarwa Allah ya ƙara kama musu kuma ya ƙara sauƙaƙe musu lamarin rayuwa ya ƙara musu ƙwazo da ƙarfin gwiwa wajen karantarwa muna roƙon Allah duk ɗalibin da ya zo karatu wannan makaranta Allah ka ba shi sa'a Allah ka kama mai ka dafa mai ka sauƙaƙe mai hanyoyin karatu muna addu'a ‘yan uwa wanda suka haɗu nan wurin suka zauna ba don komi ba saboda su saurari abinda za mu faɗi daga cikin alkur'ani da hadisan manzalar sallam Allah ya karɓa mu gaba ɗaya Allah biya mu bukatocinmu na alheri Allah ya gafarta mu kurakuranmu Allah ya nuna mu daidai kuruku ya ba mu ikon binta ya nuna mu ƙarya kiri-kiri ya ba mu ikon nisan tata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam بارك الله فيك أنت تبارك إن شاء الله
Allah shi kai lada a cikin mizanin aiki na alkhairi. ‘Yan uwa malam ya yi bayani ya kai matuka wajen yin nasiha. yan uwa mana ya rage matuƙa wajen yin nasiha nasiha san mu gudu tare mu zira tare malam da wannan bayani da yi ba da mu ba sai dai ya yi mu mutane amfanin su mutane barkacin su da haka nasiha ce da musulmi zuwa ga musulmi kuma wanda ya kan hujja ne da dukkan wanda wannan sabo ya kai zuwa ga shi ya ce ya kan hujja baka da wanda ya yi ko na hujja da za ka yi kawo a nan abin yawa game da sanarci da kuma wajen tafiyar da zaka da kuma kashe mishi kuɗi da ba da lokaci da zai wajen karatu shi na uku da kuma sanarci da zai wajen karatu shi na biyu da lallai wannan sako wani shi isasshen sako a yadda mai ɗauki da balaga ya ka hujja da ya dukkan wani ne muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da wannan karatu da malamuna ya sa kuma dalili na shirya ko shirya zuriya ga baki daya mana ya yi bayani mai yawa abin da yake so idan yi bayani a bai shi ne misali ga mana ya huta a yankancin misali a farkon da zai mana yake cewa wahayi na shirya musulunci shi ne yake wa hankali jagoranci don hankali ya kai zuwa shi kamar yadda haske na lantarki ko haske na rana shi ne wanda yake yi ba idanun jagoranci don su ga abin da za su gani duk an yi kuriyar tare da kashin wannan misali zai ga kuma cewa bayan da za a yi da tsawon hankali da Allah ya ba su ka gane shi ko ka gane wannan ya Allah su ka hankali shi kadai bayan da za a yi da yi su ka gane shi ne kamar yadda malamai suke cewa shi nassi na shari'a musulunci in dai nassi ingantacce ne na ayar ko hadisi to za ka same shi yana zuwa daidai da daidai a hankali ba a taɓa samun saɓani ba kuma cin karo da gangare da zarar ka fahimci ga wani nassi wanda ba ka fahimce shi cewa ya ci karo da hankali ka muddin wannan nassi ingantacce ne to a wani farko da za ka fara da shi ne hankali ka daga gare ka ne kai da ka gano na abu ba idan ka fahimci haka to wannan zai magance fadawar ka da cikin mata fadawar ka da cikin shirme da lafiya wanda take yi kokarin su a wannan lokaci na mu fahimtar wannan asali na addini shi zai kubutar da kai ka fada ma wannan mugun aƙida ta kubuta adaba su wanda sun gina wannan aƙida ta su akan dukkan wani hadisi wanda ya kira da fahimtar su da hankalinsu to na hadisi za su guje shi za su gudu su zafi da yi shi ba. Ƙarƙashin wannan aƙida kuma sai dai na so ta shiga cikin waɗansu wanda ma suna kallon da suna yi da kamar za su sassu. Kamar yadda ke faruwa a yanzu, dan samun ne da yi daɗin aiki da hadisi ma za su sassu. Amma kuma sai ka same shi da kowane wani hadisai me yasa saboda sun fi karo da ni da fahimtar shi. Kaga inda ya fahimci wannan matsayin da malami dina a farkon ba zai shi da bai yi haka ba. A yanzu za ka yi jin guguwa tana tasowa haka kuma zo zai kore kabila din bukatun su saboda yi ya ci karo da fita saboda bai zo ne ba da ra'ayi shi don ka yawa wannan asali da mutum har muhimmanci idan wani abu ya zo na wahayi to ka sani in dai wannan abu wanda shi tabbaci ne daga Allah magana ta kama za a zama da idan to ka sani ba ta cin karo da ya yi wanda yana da babbar mahimmanci da fahimci wannan abu na gaba shi ne mana ya yi ƙoƙari ya nuna wani mahimmanci da ke da kai a cikin karatu da yin mutunci karatu da yin mutunci karatu ne wanda akwai mahimmanci matuƙa sun ana rayuwa ta duniya ga wani lafiya ba mutumin da zai karatu a yin mutunci a cikin mawuyaci ya tafi a wannan rayuwar ta duniya ko ka kai shi cikin mawuyacin hali ko ka kai shi abin da wasi wannan ba zai yi ba tsakanin karatun boko idan ka yi shi zalla babu karatu a cikin gare shi wannan lokaci namu muna gani dai da dama mutum zai yi karatun boko kuma da yin karatu ina yin kuma yin mace shi karatun boko za ka gano ga kan zaune babu aiki likitanci ka karanto injiniya ka je kai mene ka je kayo za ka gama duk abin da za ka je kayo kana zaune sai ka san abin da zai ana taimaka maka da abin da ka shi ka dawo da ƙarƙashin wayan da suka ce ma kuɗi a wajen karatu to don kuma suke maka abin da zaka ci sabani karatun addinin musulunci wallahi duk wanda ya karatun addinin musulunci ya tsare ke niyya da yake karatu addinin musulunci ba zai yi wazar da wani da yaya kuma wannan abin shi muna ganin shi a yanzu ƙara kamar da fara za ka mutum ya yi karatu na alƙur'ani ya yi karatu ma ce kala kala na addinin musulunci wallahi za ka yi mutum nutsuwa da kwanciyar hankali da lumana da fuska mai ƙyanƙyani da annuri saboda ya karanta addinin musulunci kuma ba zai rasa abin da zai gudanar da shi gudanar da shi ban yi mu zai yi ba ya zama wani shahararri a jingari ko a unguwa ko a ƙasa ga baki amma rashin addini zai same shi tare da nutsuwa da Allah zai sanya mai a cikin zuciya wanda wannan nutsuwa ita ce ƙarshen komai ita ce duk wani mai kuɗi mai mulki mai sarauta yake kokarin samu wanda kuma bai zai zabe ta ba da kuɗi nashi da mulkin naci da abin da ya samu na rayuwa da bai samu da nasuwa ba saboda ni saboda bai karatu na addinin musulunci ba to shi wanda ya karatu shi ne wanda Allah ya ba wannan nasuwa kaga magana manzo Allah ya ce tabbata a yanzu kenan khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu biyayyu gaba daya a duniyar da lafiya wannan khairiyya a duniyar da lafiya shi ne wanda ya koyi al-qur'ani kuma ya koyi shi wannan ya bi kowa wannan khairiyya da take bayyana wanda manzo Allah ya ba da labari a wannan lokaci na za ka zama kai da saurayi ana ta zama kishin ruwa wa aiki kuma a rashin samar da yauce amma za ka zama kai da saurayi da saurayi da saurayi mutum ya zama karatu na kuma ruwa wa aiki knowledge ya rasa yin zai ya rasa yin zai ya aiki amma ga ma da su da Qur'ani da ya kalu lokacin da aka yi corona da lokacin da aka yi jiyo ne a farkon farkon nan wallahi da dama za ka babban ma'aikaci kai ne kake da misalin ka da zai yi sallama mai shi wallahi bai yi da shi abin da faru ke nan wallahi za ka mujiya ne da yadda da ka da ɗan ruwa ne ko da zai zama wani wallahi shi ma ya yi na zaki amma wallahi ta titi ta yi kauri sosai za ta ɗan taimaka maka da ka kauri ba da gidan ba ko da gidan wallahi ya jawo ba su nawa kai kana kallon ka kamar da jawo kuma kana da zai da alhamdulillah da jawo ba Allah da ya tabbata kai kuma da Allah ruwa wa annamu abu na kai wanda malami ya haskaka abin shi ne hukuma ta mu na Nijar ya kamata ko ya yi wajibi da adalci da ‘yan shawarar da suke mutuwarta da musulmai a kan yin da cikin da musulmai ba kan cewa to kaga tun da musulmai ne ya kamata a inganta mana abin da za mu mutunci shi ne gina wani kwanaki wanda za mu kan da mutunci na ba wanda mu musulmai wanda muka fi kowane addini yawa musulmai sun fi wani addini yawa a cikin wannan wato ƙasar addini ne ke ba da musulunci to kenan kaga idan an tashi a matsayin na musulmai masu yawa ya kamata hukuma ta gina wani makaranta wannan ga makaranta ta Qur'ani idan gina su sannan a gore ababen da su taimaka wa yawan nan karatu misali ga rubuka misali da tafai kulawa da mallamai da canza program lokaci zuwa lokaci na addini musulunci kamar da ake yi da kamar da iyaye kwan ba da yi zuwa kuri ana yi ba makarantu ma ya kamata ya haka musamman wannan hukuma da wani yake da zama musamman wannan hukuma wanda ɗalibai da yara makaranta alƙur'ani suka ba da lokacinsu wajen addu'a ga wannan hukuma a lokacin da aka yi kuɗi ta lokacin nan ba abun da aka yi kamar dinayi aka yi take da kamar malamai da ɗalibai da almajirai masu karanta alƙur'ani su rinka yi su rinka addu'a haka a ciki ɗaliban nan ko suka yaki da almajirai da ƙananan yara aka yi ta addu'a ta da marice da yi kwanan da Allah ya kawo tsawo aka rantsin da tarihi a kan Nijar dalilin addu'a waɗannan malamai dalilin addu'a waɗannan ɗalibai har yanzu wannan tsaro da shi to kaga waɗannan ɗalibai su ce wannan kokari wannan yaran su ce wannan kokari wani da kai ya kamata a shiga musu ya kamata a gina musu da rika ya kamata a gina musu ingantaccen wuri da yayi wanda za mu jika wai yanzu za ka samu cikin kwalli wasu cikin ruwa ne su wasu buhu ne suke cikin da su zauna wanda suke karatu a kai kuma akwai hali da za a yi musu wannan abu da shi da mutuwa da haka wannan sun tafi zama muhimma wanda ya kamata a cikin hukuma ta duba ta yi aiki da shi muna fata Allah ya taimake su a kalli da mutu jagoranci na gari ya taimaka musu da mashawarta wanda zai zo su shawara ta gari nan da wanda insha Allah za mu ba da kuma gani amana sai ya yi mun da
To alhamdulillah Allah ya saka wa Malam Yusuf da alkhairi akan wannan ta'aqili da ta'aliki da yayi mai muhimmanci matakar fa'ida Allah ta'ala ya sa kuma kiran da yayi ga iyaye da kuma hukuma wannan kiran ya zama yayi amfani ya isa inda ya dace dan wa musulmi kenan abin da ya rage shine mai addu'a roƙa wa kawunan mu bukatocin mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya su kuma mu roƙa wa iyayenmu da malamanmu da ƙasar mu ta Nijar. Haka muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara sanya mu rayuwar mu albarka. Waɗanda suke dattawa ne a cikin mu tsofaffi, Allah ta'ala ya sa su yi da ƙare rayuwarsu cikin albarka su ƙare ta lahiya. Abin da suka bari na ‘ya'ya da zuri'a Allah ya sanya mashi albarka. Su kuma wanda suke yara ne matasa, Allah ta'ala ya ɗora su akan tafarki na ƙwarai. waɗanda suke magidanta ne masu aure kuma akwai matsalcalu cikin zaman aurensu akwai ƙegumi akwai matsala akwai rashin fahimta Allah ka kawo fahimta a cikin zamantakewarsu duk wanda yake fama da matsala a cikin auren shi Allah ka yayi wannan matsala Allah ka kawo fahimta da daidaituwa a cikin zamantakewa auratayya na musulmi baki daya sannan waɗanda suke kuma samari ne da 'yan mata babu ma auren to Allah ya kawo aure mai albarka waɗanda kuma suke jawaru ne su an yi auren an rabo ko kuma mazajen sun rasu to Allah ya canza masu wasu waɗanda suke mahiya alheri a gare su waɗanda suke ‘yan kasuwa ne a cikinmu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin kasuwancinsu Allah ya ba su riba mai albarka bayan da suke masu aikin hannu ne Allah ta'ala ya sanya albarka cikin ayyukansu na hannu waɗanda suke wato almajirai ne da malamai da kuma mushalli da elab da ecidin allakwar duka Allah ta'ala ya ƙara musu basira da hasken ilimi Allah ya sa su karanci abin da zai amfani su duniya da lahira muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki wannan damuna ta mu Allah ya cika ta da dubbin alkhairai Allah ya sa ta zamo damuna mai cike da albarka muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ƙara tsaro a cikin ƙasar mu ta Nijar jami'an tsaronmu wanda suke cikin dokar daji su sha kashi ruwa su sha iska domin ba da kariya ga ƙasar nan Allah ta'ala ka taimake su ka ba su nasara akan makiyan ƙasar nan duk wanda suka mutu cikin su Allah ta'ala ka yahe masu zulubban su kasa sun yi mutuwar shahada bayan da kuma suke da rai Allah ka tsare su gaba da baya dama da hagu ka ba su kariya ta musamman daga wajenka duk wani mugu ko dan ta'adda wanda yake son ta da rigima ko rikici ko ta da hankali a cikin kasan mu ta Nijar ya Allah ka tace shi ya Allah ka mai hukuncin da ya dace da shi duk wanda ya jawo jikin shi ya tunkaro kasan mu ta Nijar dan ya zo ya haddasa mu fitina ko dan ya kashe ko dan ya cutar ya Allah ka sako mashi wasu kunkunan bala'i su taushe shi ya Allah ka turo tumakin bala'i su tunne shi ya Allah ka turo mai fitina ta inda ba ya tsammani duk wanda yake da burin ya zo ya kashe al'umma cikin ƙasar nan ta Nijar ko ya zubar da jini ko ya tada hankali ko ya kawo rikici ya Allah ka mamu maganin shi muna roƙon Allah ta'ala jagororin mu Allah ta'ala ka cilasta su shi abin da zai zama alheri ga al'umma duk wanda zai samu matsayi a cikin Nijar ɗan Nijar shi da dadi kuma musulunci ya samu walwala Allah ka bashi matsayi ya Allah ka bashi matsayi idan baya da idan kuma yana da Allah ka taimake shi wajen aikatawa idan talaka ne Allah ka azurta shi idan mai kuɗi ne Allah ka ƙara mai kuɗi idan ƙauye yake Allah ya maido shi birni idan birni yake Allah ka ƙara daga darajar shi duk wanda zai samu ɗaukaka da daraja a cikin Nijar ɗan Nijar su shiga cikin ƙangi da wahala da takura ya Allah kakka ba shi ɗaukaka idan kuma ka riga ka ba shi Allah ka ƙwace kayanka idan shi canwa hula ne ko baka ko ja ko ro'o ko wankan tarwa matsakotar nasa Allah ka maida shi hula. idan dan birni ne Allah ka maida shi kauye idan dan kauye ne Allah ka bar shi can kuma ka azama ciwon zauna ka huta idan mai kuɗi ne Allah ka amsha kuɗin ka idan mai ƙarfi ne Allah ka raunanar da shi idan wani abu ya dafa Allah ka sa dafawai ta koma wato dahuwa ya zama dafakke ya Allah muna roƙonka duk wani mugu a cikin ƙasar mu ta Nijar Allah kai ka san shi mu ba mu san shi ba Allah ka kauda mu shi ya Allah ka kawo wani dalili wanda zai kwaɗi duk wani mugu a cikin Nijar ya Allah ka kawo wata hanya wadda za a kawar da duk wani bakin azzalimi a cikin ƙasar Nijar duk wani mutumin kirki da duk wani mai adalci da duk wani mai son gaskiya a duk inda yake ya Allah ka taimake shi ka kama mashi ka dawa mashi ka ƙara ɗaukaka shi ka ƙara mai ƙarfin gwiwa ya Allah ya Allah muna roƙon ka kama mu kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar ka kama mu arziki da wadata a cikin ƙasar mu ta Nijar sauran ƙasashe na musulmi da suke cikin sassani na duniya ya Allah ka taimake ƴan uwan mu musulmai wanda suke cikin matsala kai musulmai da suke fama da tashin hankali a cikin sassani daban-daban wasu suna fama da kidnapping wasu suna fama da sace-sace wasu suna fama da rashin zaman lafiya wasu suna fama da yaƙe-yaƙe wasu suna fama da yunwa ya Allah ka tausaya ma al'ummar musulmi da inda take ka kawo musu dauki da gudunmuwa na musamman daga wajen ka يا الله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها صفاتك العلى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا جابر كل كثير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير تسير العسير عليك يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا ولدا الا اصلحته ولا عازبا الا زوجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره انك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وتقل موازيننا وحقق إيماننا وسعها وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم هد أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم احفظ دولة النيجر واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم احفظ البلد اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم بسط الأمن في ربوعنا يا رب العالمين اللهم بسط الأمن في ربوعنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي العالمين وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين من خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ما ذكر الذاكر الأخيار وسلم تسليما كثيرا مزيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين